أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatu a cikin wannan littafin na rijiyar kulun za mu tashi a cikin shafi na ɗari da sha takwas وخرج أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة وهو مكتوب في كتاب من أهل النار فإن كان قبل موته تحول فإن كان قبل موته تحول بعمل يعمل بعمل يعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار وإنه لمقتول بكتاب أهل الجنة فمات فدخلها وخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده كتابان فقال أتدرون ما هذان الكتابان فقلنا لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا وقال للذي في يده منا هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على أخيه فلا يزال فيه ولا ينقص منه أبدا ثم قال للذي في شمال هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على أكله فلا يزال فيه ولا ينقص منه أبدا فقال أصحابه ففيما العمل يا رسول الله إن كان أمر قد إن كان إن كان أمر قد فرغ منه آه فقال سددوا وقالوا فإن صاحب الجنة يهتم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي أي عمل وإن صاحب النار يهتم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه وينبذهما ثم قال فرد ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة وخرجه الأبراني من حديث علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه صاحب الجنة مختوم له بعمل أهل الجنة وصاحب النار مختوم له بعمل أهل النار وإن وإن عمل أي عمل آه وقد يسلك بأهل السعادة ذلك أهل الشقاوة حتى يقال وأشبههم بهم بل هم منه منه وتدركهم السعادة وتستيقظهم وقد يسلك بأهل الشقاوة طريق أهل الجنة سعادة حتى يقال ما أشبههم منهم بل هم منهم وتدركهم الشقاوة تدركهم الشقاوة آه من كتبه الله في أم الكتاب لن يخرجه من الدنيا حتى يستعمله بعمل يسعده قبل موته آه فواكنا قال الأعمال بخواتيمها الأعمال بخواتيمهما بخواتيمهما نعم yace hadithuna na Aisha radiyallahu anha wanda Imam Ahmad ya fitar da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum zai yi ta aiki aiki irin na yan aljanna amma an riga an rubuta shi dan wutar Allah ya kiyaye a rubuta shi ɗan wuta ne da haka zai ta aiki irin na 'yan aljanna amma idan ya zama dabri zai mutu sai kawai canza sai aiki ɗan wuta sai ya shi mutu sai kuma shiga wuta Allah tsare sanan mutum za a rubuta shi ɗan wuta ne yana mutum zai ta aiki aiki irin na 'yan wuta amma a rubuta shi ɗan aljanna ne shi ma kamar ya mutu sai ya canza sai ya aiki na aljanna sai ya mutu ya shiga aljanna sannan imamu ahmad da imamu da kayi da imamu turubi hadisin abdullahi dan umar ya dalar kar tabbata ga yake ce wata rana muna da wani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito sai muka ganshi da wasu takardu guda biyu a hannun shi sai manzo Allah ɗaya a hannun damarsa ɗaya a hannun hagunsa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana kusa waɗannan takardun nan me ya ci muka ce a'a ba mu sani ya rasulullah sai dai ka ba mu labari sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ba ka kaga hannu ɗaya hannunsa na dama sai ta kuma wannan littafi littafi ne daga wajen ubangiji ta ne ya ce a cikin littafin nan yadda ka ita ce ya karama ya ce amma akwai akwai sunayen yan wuta a ciki a sunayen aljanna kuma ba ma sunayen su kaɗa ba har da sunan iyayensu da sunan ƙabilunsu wani ɗan wani bahaushe na? yin tani mai da bahaushe ba yi wani ina na na ko wani ɗan wani ba fulata ne wani ɗan wani ba barbare na? wani ɗan wani bayarabe wani ɗan wani inyamuri na? wani ɗan wani balarabe haka sunan su maza da sarrafi da sunan kabilar kabilar haka aka rubuta sai maza Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya hada littafin da ya yi shi wato an gama shi ya ce ba za a rage ba kuma ba za a ƙara ya ce a hagunsa kuma da wani ya ce shi ba ce ya ce kuma wannan shi kuma sunayen wuce ne a dan wuta shi ma da sunayen da sunayen kabilu su shi ma an gama shi ba za a rage ba ba za a ƙara ba haka dai sahabban manzo Allah sai ya sai tashi suka ce to ya rasu da nasu ai kawai sai mu kokonta ko ai mun ci abinci na to an gama inda an gama ya ce to kuma al'amala to mun na ka an tsaya sallah kuma sai na zo na tunda an ga rubuta kawai kawai kai mutum ya yi bakinsa shi wanda Allah sai za su nuna ya ce musu a sajidu wa ƙari wato ku yi ƙoƙarin aikata fadin gaskiya ku yi ƙoƙarin kusantar gaskiya da aikata ta wato ku yi ƙoƙarin yin bin Allah ku bi alƙur'ani ku bi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace saboda wanda aka rubuta shi zai shiga aljanna to Allah zai ba shi dama ya yi aiki kan aljanna sannan ko da wani aiki yake yi shi wannan aiki ne shi zai shiga yace in kuma dan wuta ne to haka shi kuma zai yi aiki da dan wuta ko da kuma wani aiki yake yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya wato yayi nuni zuwa ga da su gaba ɗaya su biyu littattafan sai ya ce ubangijin ku ba kun gani ya gama yi ubangiji ya gama da bayi wasu kawai da wuta ne wasu kuma yan aljanna a wata ruwaya mana hadisi bai kawo su ba da manzo Allah da sahabbai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ma amma dan ne sai ce a yace ku dage ku tashi imanu yace fa kullum yassaru lima khuliqa la yace kowanne Allah zai ba shi dama ne yi ta aiki aiki da aka shirya zai je gidan kowane hadisi ba ce ma yake in ka ga mutum mutumin kirki ba sai ka ringa tunani wai za a shiga masa da na da aikin banza ko kuma in ka ga mutumin banza ka ringa tunanin kafin ya mutu a'a wasu sabbai ne na a an gane wasu sabbai ne suke ɗaukan hanya wani tun daga farkon mutumin kirki ne kuma duk mutumin kirki da ya Allah Allah ya cika masa da imani an gane hanya ce ta cikawa da imani ma ka bi Allah yana daga cikin abin da yake sa mutane su yi mummunan cikawa mutum ya ringa yaudaran Allah na nufin aikinsa na mutane ya zama daban aikinsa in ya gaba mutane ya zama daban wannan hatsari ne babba shi yakan sa mutum ya cikawa ba imani a yan gane in na zo gaban mutane misali in yi mutum kirki na sahabu sahabi amma in na tafi wani waje ba mai gani na ko ba a san ni ba na ne zama karamin fir'auna na misali kawai nake ai an gane akwai wanda haka al'adar ta yi wani yana gaban shi mutumin kirki amma yana samun kanshi inda ba wanda ya kai shi kawai sai ya zama shaida to wannan mugun aiki Allah baya son haka ana son musulmi ya zama sai dai daya a waje haka kake a gida ma haka ki kawai ka rayu ka yi rayuwarka kawai shi ke nan to wannan Allah yana cika wa mutum da imani za ka ga Allah na lalzina amanu a fi hadihim rabbuhum bi imani race zai shirya da duk ma abin da zai suka ga Allah ya musu maganin sa da aka kar wani ya fahimci wani hadisin bai bai na ya ringa kallon masu sabo su ne za su zo cika da imani na ai an gane masu aiki mai kyau kuma su ne za su zo canza ba haka ba amma ana samu ana samu a cikin masu sabo shi yasa mu ba ma wa mutane hukunci ina da mu mutane kuskure ne kawa mutum hukunci dan baka ga yadda za a yi ba kai ma kanka ba za ka waka kan kuce dan baka ga yadda aka tsare ba yanzu ba wani yaro aka sa a Kano yana sha ba Allah ba ya ce musulunci biyu yau da rayuwa na eh ce ba ma Allah kawai kawai wasu ne suka kabo suna cin shi kudin mutane kun ga wannan hadarin kuma ya dan tara fir'auna ma wannan ko na dan shi fir'auna ma ya ce shi akwai ayati da wata Allah ku shi ne dai babban ne kawai na eh ya ka abubuwan da ake yanzu ba su da kyau kuma duk wannan sharin social media ne yanzu da yawa social media ne yanzu yanzu mutum zai zama kafin yanzu yanzu na wannan yanzu sai mutum ya zama kafin na an goya sai da kafircin kuma ake durawa kafircin ake ta durawa in kuka yanzu har tsakanin malamai ya zama wani iri na nan an zama wani ana ta abubuwa kawai kowa yana ta faɗin abin da wasu faɗi gaskiya wasu faɗi ƙarya wasu su shirya da mutane su hallaka su haka ake Allah ya tsare su kanan a zuwa hadisin nan ta hanyoyi daban-daban daga wanda imamu da barani ya zuwa ruwaya daga wajen ali dan abi dali daga annabi sallallahu alaihi wasallam karshen wannan hadisi shi ya kara yace dan aljanna za a cika masa da aikin aljanna dan wuta kuma za a cika masa da aikin dan wuta ko da wani aiki ne yace to yan aljanna kuma za su iya bin hanyar yan wuta har a ga kamar su yi kama da su har ma a ce kai su kawai ɗan mutane amma yanzu lokacin da ya kace aikin aljanna sai su shiga aljanna haka ne yan wuta su yi aiki yan aljanna za su gani kamar su yi kama da su har ma a ce su kawai ɗan aljanna ne amma lokaci ya yi kuma sai rubutun ya tabbata a kan canza abinda aka rubuta a cikin lauyi mahakuri sai ya tabbata domin Allah madaukakin sarki bai fitar da mutum a duniya sai ya yi abin da ya rubuta masa zai kafin ya mutu ko da ɗan lokaci kaɗan ne shi ne yake cewa ayyuka ba wato da sharhan su ake dubawa shi ne inna mal a'malu bi qawatim ma wato ba maganar farko ba ba maganar tafiya ba ƙarshe ya za a yi a gara ranka wani hali kake ciki wani zai ka ga yayin lafiya sai ta jin haushi ta tsaki ta zaki ya faɗa kamar zai zagi Allah haka zai mutu akwai wanda zai mutu a ta ta ta sai la lafiya ba zai faɗa ba wallahi ya mace da ya gare ya kuma ya mutu kaga magana ta tsaki Allah ya kiyaye za ka addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ke tayin nan Allahumma ya muqallibal qulub tabbir kalbi ala dini lalle mu kama ta mu dai Allah ya mai zuciyar zukata ala ka tabbatar da zukatan mu akan addininka wannan kuma ya kawo mu musulmi ya gane cewa babu wani alfahari babu wani jiji da kai babu wani na'isa babu wani ni waye na ko ni dan waye a kawai sai ta roƙon Allah ya sa a gama lafiya Allah ya sa mu gama lafiya ya ji aka san cewa shi dan wutan dan ka ba shi ne aka ce shi shi rayuwar musulmi idan yana cikin rayuwa dama a aiki biyu aka sashi ana son musulmi ya rayu bai da kauce wa raja tsakanin tsoron hadin mota da kuma tarar shiga aljanna wannan wannan suke ke rayuwar musulmi haka ake sai ya rayu dole wata ai ko kuɗaɗe kake karantawa in ka gangaro wani wajen sai ka ji a wutan ma tsakiya kake in sannan ka karanto wata aya sai ka ji aljanna ma ku ne mun nashi ina nan haka haka haka nan za ka yi bayan hausa ya raja lokacin da aka ce musulmi ya koma da ya bangare guda shi ne ya dawo ɓangaren raja wato tarai da rahamar Allah shi ne lokacin da ya ga zai mutu lokacin da mutum ya ga lalle mutuwa zai yi to wannan ana son maganar tsoro ya cire shi maganar ma za a masa wani abu mara kyau a lahira ya cire shi ya wa kai shi wa'azi ya gaya wa kai shi ya gaya tunatar da kai shi Allah cewa Allah fa inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne sa'an nan babu wani zunubi da ya gagari Allah ya ce ya ya ba da ƙarfi wajen kwaɗayi rahamar Allah musulunci ya hana wato iya wato shine alqunutu min rahmatillah na Allah da kai shi ya la taqrabu ko qul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim ala tilaka taqrabu min rahmatillah ya ce ka ce musu ya ku bayi na ta ga Allah ma ya kira ga su asara mu da amma Allah ya ce ibadiya Allah ya ce ya ku bayi na hanyar kuka wa kan ku karna kan ku fudda rai daga rahama Allah me yasa ya ce inna Allah ya gafiru dhunuba jami'a Allah yana yafa zunubi gaba daya inna hu huwal ghafurur rahim amma abin da ya ba yanzu karka ce shi ghafurur rahim kan shi ɗin ya ja ka ya taka ya ta sabon Allah na ka yi ta shiga idan Allah kuma ya jale ka shi ke nan sai mutum ya halaka da shi Allah ba a margalgar ke sabonsa sai dai an same shi a tuwa na to kulkun bai saban layi shi ke nan sai Allah kamar yadda wasu shirani suke faɗa akwai abu karatu suka na shaidanci bai shaidanci yanzu ne cewa mutane karatu cewa zai ba ka wata addu'a mai ƙarfi ita addu'ar wani tana cin tana cin zunubi ne ladan ta yana da yawa ita an yi ta wai ta samu su bizir zubi manya manya su ta cikin yaman lada kaga wani aishe din ci ba wata addu'a da take cin lada sai dai ta ƙara lada kuma ba wata addu'a da take kan ayyuka abinda hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama suka ga mana da shi kowa ya san kuskure ba wani mutum cikakke نعم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التواب dukan masu kuskure amma wanda suka fi alheri a wajen Allah su ne wanda in su yi kuskure sai su tuba akwai zunubai manya manya shi yasa musulunci ya sa ka ba irin zunubi wannan daidai ne za ka samu musulmi baya yi daidai ne musulmi ya zama baya yi baya shi biya baya yi duk wannan dama kowane musulmi ma duk wanda yake son ya tsira zai sa karshe ba ya zama baya yi amma ƙananan zunubai nan ba wanda yake kuma ya zama baya yi ina nan da zai yi tuba su ne ma wanda Allah madaukakin sarki da kai ya ce in in ta bi ta nebu ka ba ira ma sun hauna an sai ce da kafir an sun sai ya ce ya ce kuka ne da shi manya-manyan zunubai da muka hana ku ƙananan bisa ne ya ce to akwai wani asar da aka samu daga wajen sayyidina Umar dan Khattab da Allah ya tsara tabbata a gare shi an ce yana yin addu'a yana ta Allahumma in kunta katabta min shay'in yace fanfani waqtin min sa'ida kana ta ya ubangiji in ka rubuta da cikin yan wuta Allah ka goge da tsakanin cikin aljanna to kuma maganar goge Allah ya riga ya tabbatar a littafin sa cewa yan kullahu ma ya sha'u wa yuthbit a wata kira ma wa yuthbit sai ce wa inda ku inda ta ga Allah komai yana iya ya Allah ya ga dama sai canza da kaji ana sa da azumi ana yanke mutane daga wuta ma'anar da ai dan wutan ne ake da su ya aljanna ai wanda aka rubuta ai wutan ne sai a canza ina na canza Allah ka tsare mu da mu da zuriyar mu duka da shiga wuta mutum zai shiga wuta ya sa ya bani wallahi ko mutuwa kai ba da ji ba mutum ya ba hukuncin kabari ya yi a cikin mala'iku mutum ya zauna ana ta kirɓar shi shekara da shekaru na ka duba yadda rayuwar mu take yar ƙanƙanuwa buni-buni yanzu ka ga kamar wani abu ka ga kamar kana nan amma da an yi yan bi shekaru kawai yanzu sai ka koma an mai da kai abu na kawai ka koma abu wallahi ka kona ka kona abu a amma ba san mutum ya mutu ba daidai ba idan ka mutu da imani ai kai na duniya na mun dauke wanda biye mutu da imani wallahi wanda mu da muke da namuna abin da su eh kika ai ya huta wannan ko sai da zai yi daɗi rai yana na yana yawo eh ya ga mutane yawo yake yana tafciye shi abin shi da jin daɗi cikin jinkunan tsuntsaye ai ba su zai kada yake sa a cikin jinkunan tsuntsaye ya tuka duk shahidai kawai da kagar lafiyar su koraye amma sauraron su mutane duka suna tashi ai wannan nama da kashi shi ne ke rabin gajo a cikin gabas amma da yana nan yana yawo ta ce ya ce duka an daɗi ta aka shi kiyama ya san mutum ya mutu da imani na duniya ai wahala yake duniya ai wahala ba za ka gane wahala kuma sai ka kalli yadda ake yanzu duniya kowa wahala ce ta kowa ba wanda ba wahala ce ta kawai Allah ya bambanta wahalar ne da wahalar mai kuɗi daban na wahalar talaka daban na wahalar mai mulki daban wahalar daban da ba mulki kowa daban na haka kawai amma kowa wuya yake saboda shi Allah madaukaki sai kai haka ya tsara duniya gidan wuya da kada salaka nan insani fi kabad da Allah kabad kawai haka kuma haka za a yi rayuwa ba wanda ba hankali ba eh ai ko tunani za ka mutu ma kawai shi ka damuwa wani yana sa harkar duniya ta kasa dadi na wanda da yake tuna cewa ba zai mutu ko mai san lokacin ba yau ne gobe ne jibi ne shekara ashirin ne shekara talatin ne na arba'in zai kara duk bai sani ba ai wannan ma ya ce ka rudani da haka ga kenan haka nan Allah ya yi rayuwa sai dai ana ta mane Allah ka ba mu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين